أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آه، باب فضل العلم هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da wannan yammaci a yau biyu ga watan hudu 2021 gregorian calendar wanda ya dace da 23 ga watan takwas hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana biyu. kamar da muka saba da mu ci gaba da wannan karatu mai albarka a cikin wannan littafi mai albarka mai suna muktasar sahih al-bukhari wanda aka fi saninsa da attajiridu a sarihu li a hadisun jami'in sahi yau a cikin ikon allah za mu tashi sabon babi na? o yau sha takwas ne? to sha takwas ga sha tara ne ko? to sha tara ga watan takwas kenan? sha tara ga watan takwas to hijirar annabi salasalama tana dubu da da da hudu ishirin biyu. za mu tashi babu fadalar al babin da yake magana akan falalan ilimi wanda zai kai mu zuwa ga hadisi na tamanin da biyu. a cikin wannan littafin عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقده أو بقده لبن النبي صلى الله عليه وسلم يقول غمكني ina bacci wata rana sai aka zo min da ƙwariya cike da nono kadan hila ba ne ƙwariyar nono aka zo min da ita sai aka bani kenan ma'anarsa basharittu sai na karɓa na sha na sha na sha na sha hatta ini la'arar riya ya kurji min azfari har na koshi na koshi har na ga koshin yana fitowa ta tsakanin farce faratuna na sha na koshi duk ya bi jikina ya sakwaletin ko ina da inda ruwa ka iya bi a jikina wani nuna sai da yabi har yana bubbugowa ta karkashin farci na saboda wata kenan kaiwa mubalaga na ya sha ya sha ya sha har yana burtsuwa a jikinsa a wani lokacin kenan sun ma a taitu fadli umara sai na ba wato kenan sauran abin da na sha na rage din sai na ba wa sayidina umar bin al-khattabi dan kaddabi sun da bacci yake kaga mafarki ne kenan ko qalu sai suka tambaye shi fa ma awwaltahu to da me ka fassara shi me fassara wannan mafarki ya rasulullahi manzon Allah qala al ilmu al ilma sai yace ilimi na fassara shi da ilimi kenan Allah madaukakin sarki ya bani ilimi mai yawa a cikin abin da na sha na rage na ba Umar dan Kaddabi shi ma ya sha ya sha shi ma ya sha ya koshe cika cikinsa mun gane wannan to amma ina mahallin shaidu babin falalan ilimi ne ina me yake nuna mahallin falalan ilimi yace babu fadlil alimi a wannan magana me yake nuna mana falalan ilimi na'am eh yana nuna mai umar yana da ilimi amma falalan ilimi ba ta yana zan fahimce shi a cewa ya sha ya rage ya bashi ya sha Aha. Aha, halayen. Eh. Abinda nake nufi a nan, Imam al-Bukhari yace wannan babin yana magana akan falalan ilimi. Wannan hadisi ina ya nuna mana falalan ilimi. Now, aikin ilimi kenan kake faɗa. Aikin ilimi yana bin jikin mutum, amma wani hadisi ina yake nuna mana ilimi yana da falala. Wa alaikum musala. Eh. a sun suka tambaye shi sun suka tambaye annabi suka ce da me ka fassara shi ya rasulullah me fassara wannan mafarkin naka ba su suka fassara mafarkin annabi ba shi ya fassara mafarkin to ba za a sake karantawa bari mu sake karantawa abinda nake so a ciro min imam bukari ya ce wannan babi ne da yake nuna ilimi yana da falala ilimi yana da falala hadisin yake cewa sayyidina umar dan kaddabi yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa baina ana ai baina ma ana ko ga makani wata rana kwatsam ni ko incidentally wata na bacci ana na'imin ko utitu bi kadahi labanin sai aka zo min da kwariya cike da nono washariftu sai na karba na sha hatta ini la'arar riya ya kuru min azfari har ina ga koshin da na yin in an ce riya shine koshi da abin sha ko yawwa in an ce shaba shine koshi da abinci ya ce shabi'itu rawaitu to na ga koshin na ruwan na nonon kenan yana ya bi jikina ya gyatso har ta karkashin farci na summa ataitu fadli umar sauran abin da na sha din sai na ba wa umar bin al-khattabi qalu sai suka ce fa ma awwaltahu ya rasulullahi da me ka fassara shi ya manzan Allah sai yace na fassara shi da al'ilma da ilimi ai awwaltuhu bil ilmi to malam shan da yayi da ya sha nono to me nuna falalar ilimi eh ya sha amma me nuna ilimi yana da falala wa alaikum salam eh ya nuna ya an bashi ilimi ya saura ya ba wani amma me ya nuna abin da aka bashin yana da falala malamin ji eh eh kawo wasu nuna an kawo wasu abu mai girma ya sha ya koshi don haka aka kalle shi ne fassara shi ne ce ilimi na ilimi malalar ilimi an fassara shi abin da a lokacin da shi ne kusan abincin su mai girma falalar ilimi ko falar nono yanzu kake ba mu Allah ayi hali abinda malamai suka ce yake nuna falalai ilimi har ya kai matsayin a fassara shi da sauran annabawa duk abin da ya zama a ce wannan sauran abin da annabi ya amfani da shi ne wannan abin yana da muhimmanci an fassara ilimi sauran abin da annabawa suka bari mun gane so daga abin da annabi ya rage ai abu ne mai falala wallahu alam babul fitiya wa huwa waqifun al dabbati wa ghayriha babin da yake bada bayani akan cewa ya halatta a bada fatawa alhali mutum yana tsaye akan dabba ma'ana mutum ya hau kan dabba sai a zuwa masa tambaya akan addini sai ya bada ansa ya bada fatawa a wannan hali din wa gairiha ko kuma wani dabba kenan kamar ita na ce zuwa gairiha yanzu mutum yana cikin mota ko ka ta da motar kaza ka ta za ka karba kallahu da Allah kaza kaza kaza kaza sai ka bada ansa akan haka yayi eh ko ko ko akan mashin ko akan mashin ko ko har kan keke to to bari mu gani babin zai karanta da in ya halatta za mu gani an abdullahi bin amr amr bin al-as kenan ko radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يا سيا ألوكة حج بانقوانا حجة الوداع كو حجة الوداع وحجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يا سيا أكم يكينا ala dabbatin akan dabba kenan ko wasu malamai suka ce jaki ne amma wani tarjama din yana nuna cewa akan wato kenan alfadar raƙuma ce akan taguwarsa kenan ya nuna a filin arfa ne domin ranar ne ake tsayawa ko yauwa bayan an yi sallah a zahar da lasar an zo an tsaya a filin arfa a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi yana ya hau kan dabbarsa yana tsaye zaka iya tsayawa a kafa zaka iya tsayawa akan dabba zaka iya tsayawa a zaune ko bukata da ya ce wannan lokacin kana filin wato kenan arfa biminan kuma shine da tabbatar wa cewa a arfa ne tunda amana ne ko a ayyuna na mace ba arfa ba kai ke amina mina ba arfa bane kenan ba arfa bane tunda yanzu nan ya fitar da shi hukufi ana ya arfa amma tunda yake biminan ya nuna cewa kenan ba arfa bane amina kenan an dawo daga an dawo daga arfa kenan an dawo daga arfa yawwa ya tsaya wakafa lillahi ya zanna ya tsaya saboda mutane ya salunahu suna suna zuwa suna ta masa tambaya fa ja'ahu rajulun sai wani mutum sai ya zo fa qala sai ya ce lam ash'ur fa halaktu qabla an azba yace kai ban ankara ba sai na je na aske kaina kafin da yanka dabba kafin da yanka dabba kaga kenan yana nuna cewa an dawo daga arafa yanzu amuna ne sannan in ka zo amina a ka'ida shi ne sai ka yanka dabbar sannan sai ka yi mai sai ka je ka yi aski idan ka dawo abinda za ka yi da fesin lokacin da ka dawo daga muna za ka zo ka da arafa za ka zo kana abu zalifa da kan zalifa a jirgin ka dawo muna kana zuwa muna abinda za ka fara yi sai ka je ka jefi jamra in ka jefi jamra inda hali sai ka je ka kai dawafi na dawafin ifada idan ka yi tsawafin ifada sai kuma ka dawo sai ka yi aski sai kuma ka yi yanka ko yauwa saboda ka sai ce ni ban an kara ba ai sai ka yi yanka tukun sai ka yi aski ya ce fa halaktu kabla an asba ban an kara ba sai na je na yi aski tun bai yi yanka ba fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce izba wala haraja ka je ka yanka kawai babu matsala babu matsala kenan wannan ya kamata ka yi amma sai ka fara yin wannan to gaje ka yi ba matsala kuma malamai suka ce da ya ce ba matsalan nan wasu suka ce rab'ul jinahi ne kawai an ɗauke laifin ne kenan akwai kafara wasu suka ce a babu kafarar ma tunda ba a umurce shi da ya kafarar ba shi kenan bayan rab'ul jinahi babu kuma kafarar na abin da zai yi akan wannan faja a akaru sai wani kuma sake zuwa fakara sai ya ce lam ash'ur ya ce kai ban ankara ba fana harku sai na je na soke dabbata kabla an armiya kafin na je na jefi jamra adama muka ce ka shigo cikin muna farko abin da zaka fara yi daga muzdalifa da ka tafowa farkon abin da zaka yi jamra zaka zaka wuce sitaran ka je ka jefa to shi bai je ya jefa ya jefi jamra ba shikenan kawai sai je soke dabban sa kaga kenan bai je ya jefi dabba ba bai je ya yi dawafi na ifada ba har ya zo ya soke dabban sa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam irmi wala haraj ka je kai jifa din ba matsala ba matsala shi ma kamar na farko kenan fa masu ila nabi nabi sallallahu alaihi wasallam an shay'in kuddima wala ukira illa qala if'al wala haraj rannan duk abin da aka tambaye shi wanda aka jinkirtar da shi kafin a yi ɗayan ko kuma aka aka gaggautar da shi wanda ya kamata a yi sai aka fara yin wancan ko kuma aka fara yin wannan aka je kai shi gaba wannan na gaba kai shi baya na baya aka kai shi gaba duk abin da aka tambaye shi a wannan ranar kawai yana tsaye cewa yake ba matsala a je a yi kawai ba matsala a je a yi kawai ba matsala a je a yi duk abin da aka tambaye shi a wannan ranar yanzu ya nuna mana cewa ya halatta kenan ko lokacin da mutum inda malami ne ya kai matsayin ya bada fatawa a duk inda aka same shi in aka tambaye shi zai iya musamman zai iya bada ansa musamman idan gurin da yake da wato kenan alaka ne sau da wani lokaci akan katse shi a cikin wasu abubuwa yawwa mutum yana zane ba zai kirkiri tambayan ba sai ran da ya ga sarkin fawa sai miya ta yi daɗi to kaga wannan yana da abin da ya kamata ce mutum yana da matsala ya tashi ya je samu malami a inda yake a da tsaye tambaye shi ya face ka tsare shi akan titi yana tafiya amma idan gurin na dama abin nan ne ka ba ce a masallacin jimma ya fito a masallacin jimma ko kuma a gurin wa'azi ko wani abu makamancin wannan to duk lokacin da ka tambaye shi abin nan sai dai idan ya zama tambayar ta laruri ne ko kuma waki a ta ainihin ne abin ne kwatsam ya faru incidental incidences ne ya faru to kaga wannan za a iya zuwa yi tambaya amma tambayar da irin sai in ka ga sarkin fawa miya ta zaki da ya kamata hakuri da ita a ji a samu malam da inda yake shine alamar girman ilimi kuma shine abin da Abdullahi dan Abbas muka karanta yi ko a baya Allah ya bashi ilimi mai yawa kuma ya bashi ilimi wanda yake mai albarka babu man ajaba al-futiya bil isharati aw bi isharati al-yadi war ra'si babu da yake yake bayani akan cewa za a iya ba da fatawa ba sai lalle da baki ba ko dai ishara da hannu ko ishara da kai a yi nuni da hannu saboda wani lokaci ya mu ce na condition wai mai krafish bell ko yawa wani lokaci halin da ake cikin za a iya ba da abin da hannu ko da kai ko da wani irin abin da yanayi ya ba da dama a ba da ansa da shi an abi hurara an nabi sallallahu alaihi wasallam qala يقبض العلم ويظهر الجهل abu hurairar allah maɗaukakin sarki da shi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani zai zo shi za a karɓe ilimi ma'ana za a ɗauke ilimi ilimi zai zama babu shi ta yaya za a ɗebe ilimi allah maɗaukakin sarki ya aiko kawai ɗebe ilimi ya zai ta hanyar ɗaukewa malama idan malamai suka mutu ba a samu kwakwafin su a gurin ba wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi saboda haka annabi sallallahu alaihi inna allaha la yaqbudu al-ilma intiza'an yantaza'uhu minan nas Allah baya daukewa ilimi haka kawai ka bayi gari ya kwabe shi akan ka a ba haka ake yi ba inna ma yuqbadu bi mautil ulama idan malamai suka mutu babu makwakwabin su a guri shine ilimi wato kenan dauke shi shi yasa ake jima tsoron al'umma ya zama wajibi a al'umma shugabanninta kowane irin ilimi da babu shi maza maza su duka tanadan waɗanda za a rika canale ta wannan layin ta yadda zai zama in waɗannan sun tafi akwai waɗannan za su maye gurin ba su ko in wannan suka tafi akwai wanda za su maye gurbin su kar ya zama an samu wato kenan a matsala ko su yi ko kar su yi wajibi ne ai ma aka ce wajibi ba sai lalle kana yi ba in baka yi ba ma wajibi ne haka ya kamata shugaban kowane gari su yi shugaban kowace jiha su yi shugabannin kowace kasa su yi wajibi ne zamanin namu ne yanzu ya lalace ya zama kawai sai na boko aka fi damuwa da shi yawwa sai ilimin addini ya zama an bar shi voluntary wanda ya ga dama ya zo ya yi ko da mai koyan karatun da mai karantarwa an bar shi on voluntary abin nan tsari saboda aka shi yasa kullum abin yake yin baya ba a fifita shi ba abin sana ko ba gwamnati ba mu kanmu ba abin da muka dauka kanmu kanmu kenan baka ya kashewa dan ka naira dubu ɗari ya je karatun boko amma dubu ashirin a karatun addini sai ka ta yi tsauri sai ka ta yi tsauri yawa za ka biya naira dubu biyar a kowane wata a tam a makarantarsa islamiyya kuma duk sati biyu ko watan naira ɗari biyu ai da girma kai ma ka san quality din karatun dole ba zai sha zai sha bamban inda ba dan ma Allah ba daukakin sarki yana sa imani a zuciyar su masu yin suna hakuri su yi a hakan din ba wa yuzharul jahal ko yazharul jahalu jahilci zai bayyana in babu ilimi kan me zai bayyana jahilci zai bayyana ta yana da jahilci zai bayyana ta hanyar maganganun malaman wannan lokacin maganganun wannan malaman lokacin rana ta mun karanta wannan hadisi riwayar Anas Anas Malik ko wanda har muka bayani cewa wani wani malami daga cikin malaman kasar nan yana cewa wai babu Anas dan Malikin ma kaga tsabar wato kidan jahilcin ya fara bayyana to yau ga wannan hadisi the same hadisi Abu Hurairah ya rawaito shi ya ce babu Anas bin Malik ma a rayuwa a cikin sahabbai to ga still abu huraira ya rawaito wannan hadisi din cewa za a ɗaya ilimi sannan jahilci zai bayyana wal fitan sannan fitintunu kuma za su bayyana a to tunda ba ilimi kan sai fitintunu saboda duk abin da malamai za su gina mutane a kansa abubuwa ne wanda ke akwai kuskure a ciki babu hangen nesa mai yawa a ciki sai kaga mutum ya zo ya ɗabi mutane yiwu sai je kifar da su sai su ana wayo wayo wayo wayo wayo shi da shi a cikin damuwa su a cikin damuwa ya yi sanadiyar kashe-kashe rayukan mutane ba tare da wata ginin hakkin kisan ba wa ya haraj za a yawaita wato kenan alharaju haraju zai yawa ko ina haraj ko ina haraj ko ina haraj kila sai aka ce ya rasulullahi wa bal haraj menene kuma du haraj ya rasulullah qala haka za bi yadihi sai haka da hannunsa faharrafaha ka annahu yuridul katla sai haka ya juya ta kamar yana nufin wato kenan kisa kisan kai zai yawa ai ta kisan kai ai ta kisan kai ai ta kisan kai ai ta kisan kai kaga kenan musifu za su yawa fitintunu za su yawa abubuwan da za su sabbaba kisan kai na dan adam zan zama suna da sauki fatawan da za a bayar dan a kashe rai sai zan tana da sauki a baya an yi amma in kai consider dinsa da in kai related dinsa da na yanzu sai ka ga na dadin nafila ne a yanzu yadda kisan kai ya zama ran dan adam ba kuma duk wanda aka karshe an karbanza babu mutum ɗaya da zai sake bin kadunsa shi kan tasa ta riga ta kare sawa'un talaka ne ko sawa'un ma'aikatan hukuma ne yanzu har ta kai ga ma'aikatan hukuma ba su da immunity a cikin irin wannan babu kuma mai bin kadunsa a cikin irin wannan haraji ya yawa za a rika yawan watakinan kashe-kashe kuma inda zai fi muni inda zai fi muni a ce a sanadiyar fatawar malami ne za a ji a irin wa'annan abubuwa ka duba irin mutanen da bai tatsi ne ya sanadiya aka kashe a ƙasar nan kaga a dalilin malinta fatawar malami a cikin kanan nan mutanen da aka shi Allah kaɗai ya san su dukiyar da aka lalata Allah kaɗai ya san yawan su boko haram da ta zo a sanadiyar fatawar malamai mutanen da aka halaka Allah kaɗai ya sun su dukiya da aka halaka still yanzu haka malamai suna ba da fatawa kaga a dalilin malami mutane sun je suna ta ba da rayuwarsu ana ta kashewa ana da yanzu irin kashe-kashe da aka yi a abuja kwanakin baya a sanadiyar malami kaga to ya fi muni a ce wai malami ne yake sabbaba kashe-kashen da ba shi da ka'ida ya fi muni kuma ga shanar salasulma ya faɗa da ya kamata ce su suna da la'akari da wannan hadisai irin waɗannan su zama sun fi kowa taka tsantsan wato kina a cikin lamarin amma kun sai ga zaɓa ku sidi da kes Allah ba da kai sarki sauka na sai ka iya to ka gani akwai wanda yake zuwa ba sanadiyar malamai ba yanzu kama na na yan kidnapping din nan ko irin na yan Niger Delta da suke yake faruwa da sauran 'yan ƙungiyoyin abinan ɗin nan wanda ba su damu da addini ba duka wa yana faruwa shi ma duk rayuka ake kashewa rayuka ake kashewa to amma idan ba mai addini ne ya ja mutane aka kashe ba da sunan addini a da sun isa ci ayyubu san addini ba ne amma malami ya zama ya kunna wutar da za ta zama sanadiyar wato kenan kashe-kashe kaga abin ya fi wato kenan muni to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakan din zai faru yanzu ina mahallin shahida nan haka da hannunsa yawwa ya nuni da hannunsa ishara ce wato za a aka ce mal harja rasulullah sai haka kenan za a wulla mutane lahira za a ta kakkashewa mutane za a ta kakkashewa kuma yana daga cikin alaman tashi a kiyama don haka kenan kaga abubuwan da suke faruwa yanzu dole sai su faru ko najeriya na kasar lake kaje kasashen musulmi za ka gani da dalilin fatawan mutane malamai ake ta kashe mutane ake ta kashe mutane ake ta kashe mutane malamai ba za su tsaya su gano ba musulmi ba za su tsaya su gano ba arna har ta kai ga sun koma gefe sai dai su zugo wannan su zugo wannan kai wayannan su baka makami kai wayannan su baka makami ku je ku kashe junan ku in arna zai wannan tunanin me yasa musulmi ba zai iya sa ba shi bai da alkur'ani a gabansa bai da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa bai da ilimi irin wannan bai san hukuncin lahira ba kai da karga ka san sa min ajal zalik kadamna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin ko aw fasadin fil ardi ko baka annama qatala nasa jami'an wa man ahayaha baka annama ahayan nasa jami'an kaga ya kamata ce kai kafa kowa hankali ana asma binta abi bakrin رضي الله عنها قالت dar wada gana na asma'u yar gidan sayyidina abubakar kenan yayar na aisha ne ko yar gidan nan yar gidan sayyidina abubakar ita ce ma mahaifiyar eh wa abdullahi bin zubair gwamnan makka ko ko wance kalifan makka wancan lokacin kafin hajjaj bin yusuf ya kashe shi qala take cewa ataitu aisha ta radiyallahu anha na dai ke mana na Aisha Allah madaukakin sarki ya da ita wahiya tusalli sai na same ta tana sallah kenan ta je ziyara gurin kanwarta a gidanta a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa qultu sanata a a ma sha'anun nas me ne da mutane ta ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an cika an yi dandazo a kofar gida ta shigo nan ta samu matarsa ta doka sallah to wa za ta tambaya waje maza a shagalce ta shigo nan kan wata ta da ya kamata ne magana ita ta mata samu ita tana sallah ta ce ato me faru da mutane yau rana a tsaka wayannan suna sallah wayannan su a ciki da waje duk ana sallah ma sha'anun na ma sha'anun nasi menene lamarin da mutane suke ciki fashar ila sama sai na na Aisha sai ta mata haka ta ba da fatawa ko ta barwa da me a menene matsalar mutane sai ta haka ta duba sama ta duba sama ko yawwa fa shara ila sama fa idan nasu kiyamu ta duba sai ta ga mutane du'a tsatsaye suna sallah fa qala subhanallahi tace subhanallahi qultu in jiwa kenan na na asma'u sai nace ayatun aya ce ta faru a saman ma'ana kenan an samu abin da ake kira kusufi shamsi rana ce ta kisfe fa asharat bi ra'siha sai na na Aisha ta take sallar nan sai ta nuni da kanta ai na'am ta taka nka a a aya ne ta faru tana tana sallah ba ta yi magana ba ko amma dai ta yi magana kuma ta yi mai an yi ishara tunda ba za ta iya fitar da lafazi ba a wani lokacin saboda kare mutuncin sallarta kada ka sai ta bata fitawa amma da kai da ta yi fitawa da hannu ta nuna sama yanzu ta amfani da da kanta fakuntu ta ce sai na tashi a ta'alani algashiyu da na zagura da tashi har sai da wato kenan hajijiya ta ɗebe ni gaba ɗaya sai ta ji jiri ya ɗebe ta gaba ɗaya faja altu a subu ala ra'asi alma sai na tsuguna na dinga ɗiban ruwa ina zuwa a kaina ta rikice na ɗiban ruwa tana zuwa a kan sau da kan ya ɗanyi sanyi take kan ya yi zafi kawai ta ji hajjijiya tana ɗiban ta za ta faɗi sai ta zauna sai ta dinga ɗiban ruwa tana zuwa a kan ta dan kan ya sanyi haga yadda da mutane suke fahimtar ayoyi na ubangiji maza maza sai su jingina shi da ubangiji sai su koma zuwa ga ubangiji yanzu ilimi ya zo mana na zamani sai a kisa yau ranar mutum ma bai ji a jikinsa ba bai ji a jikinsa ba saboda me wai muna ga kamar mun waye fara an gano menene dalili da ba ka ce iza batalal iza zahara iza zahara sababu batalal ajab in dalili ya bayyana mamaki ya riga ya kare ko yawwa to amma mun kasa fahimtar cewa yin hakan din da muka gano din ai wani aiki ne na ubangiji yadda muka gano ko to da Allah ya sabbaba haka din still Allah yana da iko akan wani abu shi da yake da iko akan abu kuma still zai iya wani abu ya dawo kuma ta hanyar da ba maso din ai dama tsoro ne yasa ko tsoron ubangiji ne yasa yanzu mun gane da haka ba za mu ji tsoron ubangiji akan wannan matsalar ba kan tunda mun gane idza zahara sababu batala al-ajal mun gane wannan to ajabin ajaib na Allah kuma ba su karewa fahimidallah azza wa jalla kenan akwai takadiri cewa bayan an yi sallah ta kisfewar rana an gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau minbari sai ya gode wa Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya wa asna sannan sai ya kirari wa Allah madaukakin sarki thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadha duk wani abin da da ban taba ganin sa ba yanzu bayan mun yi sallar nan ina kan mimbarin nan an yaye mun na gaishe babu wani abin da kuma bai da zai faru a gaba a rayuwar duniyan nan babu abin da yanzu kannan ba nuna mun shi ba an nuna mun komai na gaishe hatta aljannatu har aljanna kanta yanzu nan an yaye mun har lahira na gani na ga wuta na ga aljanna babu wani sauran abu da abu da shi sake cewa ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe komai da komai babu abin da zai faru a duniyan nan Allah maɗaukakin sarki face sai da ya nuna masa hatta jannatu wannan har aljanna har gidan wuta duka kenan kaga ilimin sa bai tsaya a duniya ba ko yawwa bai tsaya a duniya ba ba kamar mu bane amman ta Allah azkira wa lam yuri illa al hayatu dunya zalaga mablagu min al ilm mablag namu na ilimi iyaka duniya ne ba mu iya tsallakewa biyan ba fa ilayya sai Allah maɗaukakin sarki sai ya min wahayi ce annakum lalle ku ɗayan musulmi tufta nuna fi kuburikum wallahi za a jarrabe ku a cikin kaburburanku ma'ana za a yi muku tambaya a cikin kabari tambaya a cikin kabari kaga tambaya ku dama ana bukatan ka bada ansa ko in ka bada ansa daidai ka ci jarrabawa ko sai certificate mai kyau in baka bada ansa daidai ba fa ta fadi a jarrabawa kuma sai aka ce a kabari ne shi kuma kabari matsalarsa yanzu in a duniya ne idan ka fadi sai ka dawo ka sake maimaitawa ko haka semester system yake ko next year sai ka dawo ka sake maimaitawa sai ka yi makin amma yana tafi kabari fa za a dawo yawwa kar mutum ya zo yana cewa rabbir ji'uni la'alli a'mala salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatu huwa qailuha in ka ji mutum ya ce rabbir ji'uni Allah a dawo da ni a dawo da ni duniya la'alli a'mal salihan ko zan aikata aiki na gari sai ce wasa ina inna ha kalimatun huwa qailuha ai magana ne kawai yake bata lokacin sa yake magana ce kawai yake abi marayim barzakun ila yawmi yub'athun sadaka nan za a zauna a barzak madakata har zuwa tashin alkiyama sai a zuwa yi hukunci kaga kenan babu receipt a can receipt ne ake kwancewa ko menene ba a maimaitawa a can ba receipt saboda za a jarabe ku a cikin kaburburan ku misali fitnatul masih dajjal kaman yadda za a masifar dujal za ta zo ta za ta zo ta same ku ko an ji ba eh au qariban in ka ne ko dai kwatankwacinta ko kusa da ita wannan ne aukari ba a yi jumla ce motare da shi yasa da tsallaka ta misal aukari ba min fitinar dajjali shakkar rawi ko dai ta kai fitinan dujal ko kuma tana kusa da fitinan dujal fitinan dujal shine dujal yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ko kuma zai bayyana kuma abin da zai yi a cikin duniyar nan kawai kwana arba'in ne kwanansa daya tsawon kwanan zai yi shekara idan ranar ta fito ba za ta faɗi ba sai an shekara guda har wasu sabai suka ce ya rasulullah to in haka ya zo sallar rana ɗaya ta ishe mu in an yi azahar in an yi sallar safiya rana ta fito muna kallanta muna kallanta sai an yi kamar wata shida sannan sai azahar haka za mu yi ce a bal agduru lahu ku kaddara kawai kaddara yanzu azahar ta yi ku buga azahar yanzu la'asar ta yi ku buga la'asar yanzu magariba ta yi ku buga yanzu isha ta yi ku buga yanzu gari ya kusa ki safiya haka za ku ta kaddarawa sai ku je ku ta amfani da agogo haka za ku ta yi haka za ku ta yi haka za ku ta yi sai ya shekara guda sannan in ya kwana daya washe gari kwanansa ɗaya kuma zai yi wata guda bayan wata ɗaya kwanan zai kare kwanansa na biyu zai sati guda bayan sati sai ya kare wa sa'ir ayyami ka sa'ir ayyami ku sauran kwanakin kuma za su zama normal days a cikin wannan ranakun zai gauraye duniya gaba daya duk inda mutane suke ayan adam sai ya je shi madina da makka ne kawai ba zai iya shiga ba nan ma sai yayi attempting amma akwai mala'iku za su yi gadin gurin yan adam din ma na gurin madina wani lokacin da makka wani lokacin ba su yi gadin wannan gurin ba mala'iku za su tare su hana shi shiga duk da haka sun yaje sai ya gada gangar sannan ya kada music duya nasa ya nasa sai sun fice daga cikin madina sai sun fita cikin wai wallahi ana rike su mutum zai kama matarsa ya daure ta inda tana jin yawancin kide kide wallahi ta fita uba zai kama ɗansa inda irin masu aski haka din nan ne ko kullun da waya a cikin su gigirin gigirin gigirin suna jin yan kanewo da yan waye wood wood wood din nan suna ji wallahi sun tsinke ko da sasari aka daure su Allah ya sun tsinke sun je saboda haka sai ya ibi ya nasa ya nasa a can makka da madinan ma sai ya ɗibi ya nasa nasa ba zai da shiga cikin garin ba mu nan Allah zai ba su kariya amma sauran irin gare na ya zo kawai shata ne kawai in ya zo ga wuta ga aljanna ce ku bi ni ni Allah ne in ku bi ni sa ku aljanna in ku ki bi ni tsore ku a wuta yanzu yanzu nan take kawai don haka mutane su ta ridda mutane su ta ridda su ta ridda ita shi Allah ne to kaga wannan musifa ce a lokacin da ya zo kaga dai kwata-kwata shekara ɗaya ne da kusan wata biyu zai yi ko ko kuma da wata uku kadaraba da wata hudu amma a wannan lokacin musulmin da za su yi ridda Allah kaɗai ya sanya wasu akwai musifa akan wannan kuma sun tafi sun tafi kenan sai dai gyaran Allah madaukakin sarki to irin wani musifar za a yi muku a cikin kabari kabari zai zo da musifa mala'iku da za su zo a figice za su zo su maka tambaya saboda haka sai ka shirin bada ansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wani annabi ma min nabi illa haddara qaumahu ba wani annabi da sai da ya ja kunnan mutanansa akan maji'i dajjal zuwan dujjal da haka ni ma uhadhirukum ina muku gargadi ku tattali ku shiri ma'ana jarabawa tana zo kowa ya shiga ya karatu ya san yadda zai tattali ko to haka ma kabari shi ma yana tafi kowa ya tattalin abinda zai abin babu abin da zai fitar da mutum a cikin kabari face gaskiya a rayuwa ya zama very plain a rayuwa babu ha'inci babu babu zalunci babu abin gaskiyarsa ita za ta fitar da shi wato kenan yau mai fa'u sadiqina sirkuhum to hakan nan ne za a yi muku jaraba a cikin kabari fa yuqalu za a ce ma ilmuka bi hadha rajuli menene masaniyarka dangane da wannan annabi mana za a tambaye ku akai na ranar tashar kiyama fa ammal mu'minu amma mu'mini awul muqinu ko mutumin da yake da yaƙini tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki kaga nan mai ruwa ya shakka kenan ko la'alla mumini aka ce ko kuma muki ne aka ce bai yaqulu sai ce huwa muhammadun wannan mutumin shine annabi muhammadu huwa rasulullahi shi manzon Allah ne mun yarda da shi ja'ana bil bayyinati ya zo mana da hujjoji bayyanannu wal huda da kuma wato kenan shiriya ya zo mana da hujja bayyananu ya zo mana da shida mun yarda da wannan wa ajabnahu mun ansa kiransa wata ba'anahu mun bi shi huwa muhammadu shi annabi muhammadu ne zai fada ya sake wa mai tasiri ya fada sau uku wa yuqalu sai a ce masa nam salihan kai da ce ish sa'idan nam salihan kwanta kai bacci ai halata kawai ka salihan hankalinka a kwance kai salihin mutum ne mutumin kirki barcin kama za ka kwanta yau kai barci mai kyau na hutawa gajiya duk aikin da kai a duniyar nan yanzu ne za ka kwanta kai hutun gajiyar da babu kuma sauran wato kinan matsala a tattare da kai nan salihan kada alimna in kunta lamu kinan tabbas mun san cewa in kunta ai ma'ana ma kunta illa lamu kinan kai ba komai bane face mutum ne da yake da yaƙini ko kuma in ɗin wato kenan za'ida ce kada alimna kunta lamuqinan bihi mun san cewa tabbas kayi yaqini da shi kayi imani da shi fa amal munafiqu amma shi munafiki awul murtabu ko kuma wanda yake da shakka yana da shakkan musuluncin ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane lahiran ko za a yi ta ko ba za a yi ta ba Allah ko guda ɗaya ne ko ba guda ɗaya bane da sauransu fa yaqulu sai ce la adari me za ka ce dangane da Muhammadu sai ce wallahi ban san komai akan sa ba la adami ba da ilimi sami'tu nasa yaquluna shay'an wa qultuhu dai da naji mutane suna maganganu akan sa ni ma kuma abin da suka faɗa ni ma haka na faɗa ko yawa abin da suka faɗa ni ma haka nake faɗa wanda san komai akan sa ba kaga dama aka ce karka ce wa ma ana illa min guzayyatu in gawat ga waito in tashir guzayya ta arshidi haka sha'iri ya faɗa ya ce ni dan guzayya ne in sun halaka ne ma zan halaka in sun yi shiryu ne ma zan shiryu inda suka yi ni zan yi a ce a mutum kare faɗi hakan nan annabi sa ce la takun imma atan allazi yaqulu ana ma annas kar ka zama imma'a imma'a shine wanda bai da ra'ayi kawai yace ni ina tare da majority kawai in asa'u asatu in sun muna na ni ma muna na ato ya za a yi duk haka ake ya muka ya ai zamani ne ya zo da shi tunda zamani da zamani ya dinka riga kawai suka saka shi kenan mutane sun zamani ya dinka musu riguna suna ta saka kai maka dauka ka bunduma ba tsayawa ba tantancewa babu yaƙini a kan lamari aka ce karkai hakan nan aka ce karkai hakan nan lati kun in ma'atan allazi kuli in ana ma'an nas in ahsanu ahsantu wa in asawu asatu in sun kyauta da in kyauta da in sun muna na amsuna na a'a ka tsaya kai nazari a cikin rayuwarka ya zama akan ra'ayin kowa kana da naka ra'ayin akan fahimtar kowa kana da fahimtar ka yawwa ko malamin da suke karanta da addini an hana ka yi takalidi a makance ko mai talimin wata alimin ta imanin mukallid wa in kana inna nasa yin lakin ya kuna asma mai tarkil istidlal wai ka sa malami daya ga wakace duk abin da faɗa shi ne daidai ce a wallahi kana da zunubi kana da saboda baka kama dalili ba ya kamata ka tsaya malaman farko suka ce mana imamu abu hanifa yake cewa in annabi ya faɗa abu mun ji mun bi in sahabai suka faɗa mun ji mun amma daga nan mun ja layi ko tabi'ai ne suka faɗa abu Allah fa Allah yace fa hum rijalun wa nahnu rijal su mazaje ne mu mazaje sai mu tsaya mun auna mu ma mu hada da namu ilimin mu auna da namu fahimtar inda muka ga yayi muwafaka sai mu tafi tare inda kuma muke da ja sai mu tsaya mu nazarin namu hujjar in ta fi karfi Allah ba za mu dauki nasu ba sai mu dauki namu to haka ya kamata wato kenan mutum musulmi ya kasance kenan ko yawwa kaga wannan dalilin matsalarsa shine yace yana tare da mutane ne kawai ya ji abin da suke faɗa shi ma ya faɗa da sun faɗi daidai shi ma sai daidai da sun kuskure shi ya sai da shi yasa kace innal alima idza zalla zalla bi zillatil ard idan malami ya tuntube duniya ne take tuntube tare da shi saboda al'umma da yawa za su dauki abin da ya faɗa kuma su gina akan wannan tuntube kuma ai ta tafiya akan hakan su na to Allah ya sauka mana mu yi karatu mu kuma nazari ba komai ne ake sallamawa ba yawwa babu mutumin da baya kuskure in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba hatta sai na abubakar sahabbai suna ci da shi sai sun tabbatar da hujja su tafi karfi su hakura sai su hakura amma suna ci da shi wani lokaci kuma in tasu tafi tasa karfi wallahi hakuri yake yi me faru tsakaninsa da sayyidina umar akan rubuta alqur'ani yace ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai umar yace wallahi sai kai yace Allah ba zan yi ba ya ce Allah sai ka yi sahaba Umar abinda sallallahu alaihi wasallam ya da zan maka ya kawo dalili ya kawo da hace hatta sharaha Allah sadri lima ra'ahu Umar har Allah ya bude kirjina na fahimci abinda Umar bai fahimta sai ya tanazuli kun ga sai sayyidina Abubakar bai yi girman kai ba da ya fahimta sai ya tanazuli sai bi magana sayyidina Umar shi haka kan sai sayyidina Umar na akan abubuwa yana magana akan mimbari yana magana mace a bayan sahu za ta ce masa ba haka bane ita ga wani miji ta faɗa sai ce kullum nasa fa kohumin umar kowa ya fi ilimin umar fahimta a duniyar nan umar ka lalace kowa ya fi ga ilimi mace ba kuma ya tanazuli ya haƙure ya bi so da aka girman malami da iliminsa ba sharaɗi ne cewa duk abin da ya daidai ne ba yawa ana iya samun wato kenan inda ya dace su suka fi yawa shine mafi fi girman zaton mu amma za a iya samun tuntuɓe to karka idan tuntuɓen ya zo a tafi da kai a cikin tuntuɓen babu rahilati ko fi masalatin nazila babin da yake magana akan hukuncin in matsala ta taso ka nika gari ka tafi inda zaka samu ilimin ta wa ta'lima ahlihi kuma da wato kenan ilmatar da iyalansa babin da yake nuna cewa wajibi mutum ya karantar da iyalansa annabi bin al-harith radiyallahu anhu annahu tazawwaza ibnatan li abi ihabin ibn azizin ko ubbatu bin al-haris ya auri wata mace ya gidan wani mutum da ake ce masa abi ihabi ibn aziz bayan an daura aure matar ta taro ya zo gida daga baya a tattu imratu sai wata mace ta zo mata fakala sai ta ce masa inni arda'atu ugbata wallati tazawwaja biha wannan ogba ni na bashi nono ya sha wannan matar ta sama na bata nono ta sha dole na shayar da su rikici kenan eh kaga ta bata ta bata abin nan kenan fakala laha ugbata sai ugbata ya ce a a a a ma a alamu annaki ardata tun da nake wallahi ban taba sani ke kika shayar da ni ba uwata bata gaya min ba ubana yan uwana ba bai sai ke ma baki taba min bayani ba sai yau da kika ga nayi aure zaki zo ki ce wannan eh ki hana ruwa gudu ko wala akbarti ni ke baki gaya min ba wani bai gaya min ba tace to kuma wallahi hakan nan haka ne dan haka faraki ba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madinati sai ya hawa abun hawa sai ya tafi gudun annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mahallin shahidin mu ya fito ka tashi in matsala ta ta ka hau abin hawa ka tafi wani gari ka je ka nemo ilimi a gurin wanda ake tsammanin akwai ilimi a gurin sa akan wannan matsala ne fasa alahu yigan sai je sai tambaya sallallahu ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qad qila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya za a maka bayan kuma ga riga abin da aka faɗa eh ga abin da aka faɗa tun da riga an ce ita ta shayar da kai ita ta shayar da matar taka ya za a yi ai kasan dai aka wata kumina raza'a ko Qur'ani ya ce daga cikin matan da aka haramta muku akwai aka wata kumina raza'a yan uwan ku mata na shayarwa haramu ne wato kenan ko are su dan haka shikenan bai ƙara wata magana ba fa faraka ha ubbatu ugba sai ya je sai rabu da wannan mata din wanda ka har zaujen gairu sai ce ta auri wani mutum wato kenan ba shi ba sai ce ta auri wani mutum yanzu wannan faraka haɗin nan da yake ne yana nufin wato kenan saki ne akwai terminology da malaman fikin suke akwai akwai dalaku akwai fasku akwai kuma a firak wanne ne a ciki zai je ce to shi kenan na sauki ne ko kuma bara auren za a ce an ɓata auren shine fasku ko kuma tarku eh saki da dalagu ne to ai ba a yin dalagu sai inda aure ai ba aure tsakaninsu kanwarsa ce ta shayarwa ba ba aure a tsakaninsu ai ko ai fasku ma sai da aure ake yin sa da aure alkali ce na lalata auren shi ne fasku ko yawwa ai yanzu kan rabuwa da ita zai yi tarku ne ai dama auren bai yiwu ba eh dama auren bai yiwu ba saboda haka kawai shi kira sai ya dai janye kawai hukuma ne take bata aure sakin kuma kai zaka rubuta na sake alƙali ya ce na ɓata auren shi kenan magana ta mutu sarki ne amma daga hukuma ko sarki ko alƙali ko ko wani babban malami shi ne yake yin fasko amma ɗalaku kuma kai zaka ce na sake ko da tilasta ka aka yi kace na sake to dai ɗalaku kenan to wannan kuma a azare jikinsa kawai zai yi na hanyar gabansa ita ta hanyar gabanta shi kenan dama auren bai kullu ba na'am eh manji ba hmm fasku ba inda shi ya yanka da kansa ya zama fasku ya bata auren in kuma ya matsa maka kace na sake ya zama dalaku zai iya ce maka ka sake ko maka kaza sai ka ce to na sake yanzu dalaku kai ko kuma kai taurika ya ce to na bata auren eh kulli a kulli kuma akwai akwai mu'awada eh shi dalaki ne ai dalaku ne ba amma ba in eh kuma akwai mu'awada a zaka wannan kawai zai ce kawai na bata aure shi kenan magana ta mutu kawai ku tashi gurin waje to shi ne basku wa alaikum salam wa rahmatullah a sai an bibi dalilan fasko din idan matsala ce kamar ta cutarwa ko wani abu da ya kama da wannan aka kuma za a iya daidaituwa za a iya amma idan wata matsala ce wadda ta sa auren ba zai dawo ba alkali ya bata to shikenan dan haka haka dalilin da yasa aka yi faskun shine zai hukunta menene da za a yi na Hmm. Eh. Eh. sake ɗaya ne mana eh ɗaya ne ɗaya da a'a hukuma ba ta kawo uku ai zan ka ga ana saki biyu ko uku a lokaci da ai sai shi ogan da kansa shi da kuma shi ma shi ya tunzura eh to masha Allah an ce lokaci ya zamu dan shiga wannan babu ha hadisi dai ko babu tanawum fil alami babin da yake magana akan wato kenan a samu niyaba kai ka je ka dauko mana karatu yau ni kuma zan je mana abu kaza gobe kuma ni zan je ne karatun kai ka zo haka yanzu kamar karatun da muke na a ce ba zai iya zuwa kullum mutum ya zo shi ba sai su daidaita da wani sai ya zo shi an koma sai ya koya masa a gida ko ya gaya masa abin da aka faɗa shi ne ake kiransa tanawu ko saboda ba kowane lokaci ne mutum yake samu damar da zai zanna kawai ya bada lokacin 100% a karatu ba kuma aka ce ma la yudrak kulluhu la yudrak dulluhu abinda ba za ka same shi gaba ɗaya ba to bai kamata ka rasa shi gaba ɗaya ba ko sai ka samu gwargwadon abin da zaka da haka tun a lokacin suka yi suka yi wani wani shiri irin wannan hadisi na farko an umara radiyallahu anhu qala kuntu ana wajarun li min al-ansari da ni da wani makwabci na shi mutumin madina ni mutumin makka kenan go shi wani din fi bani umayyata haka ne bin bin zaidin wahiya min awalil madinata haka ne yawa yana cikin wannan kabila din bani umayyata bin zaidin kuma a kabila ce wadda take a cikin kabilun da suke tudu a cikin madina madina akwai tudu da gangare wani anguwar tana sama wata tana gangare hakan nan ko yawa yanzu kaka nan tudu ne anguwar baya gangare ne don an yi ruwa can yake tafiya haka ne to suna sun a fili ma yake wanda za ka iya gane nan tudu nan gangare din ba kamar irin namu na nan ba ne wakunna na nawabun nuzula ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna na ibantan juna shine tanawo ana anubu anhu huwa yunubu anni yau zan iya zuwa madadin sa shi ma zai iya zuwa wato kenan a madadina yauwa yanzu li yauman wa anzu li yauman wata rana ije gurin karatu wata rana ni kuma in je ni fa idza nazaltu duk lokacin da ni na je gurin karatu jituhu bi kabar zalika al yau duk abin da ya faru a wannan ranar a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam zan zo in gaya masa duka min al wahyi wa ghairihi in ma wahayi ne qur'ani ya sauko zance masa ga abin da aka saukar yau in ma wani annabi sallallahu wani abu ya faɗa ma wata hadisa ne ta faɗu duk dai zan gaya masa duk ilimin da na dauko zan gaya masa a gida kenan ko wa idza nazala idan shine ya je gurin karatu fa ala mithl zalik shi ma zai min kama haka abin da na masa din farazala sahibul ansari yawman wabati wata rana abokina mutumin madina nan sai ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ranan zuwan sa ni kuma na tafi kasuwa ko fadaraba babi zarban shadidan da daddare na da wannan zai yana buga kofar gida na gau gau gau da karfi irin kaman wani abu ya faru kenan tun daga yanayin yanda ya buga kofar na ran nan na san cewa akwai wani abu wanda yake sabo fakalas bayan yayi sallama sai ya ce asamma huwa yana nan kuwa wa kenan sayyidina umar kenan a san ba huwa salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum hawa alaikum salace yana nan kuwa to su sun san makwabcin ne sun san shi ko sun san kuma wa yake nufi yawa mai ana mai gidan yana nan kuwa ya ce fakarashtu haka ne fafa zai ito fakarashtu sai na firgita sai na fito ilaihi zuwa gare shi wato kenan na kama hanyar da fakala sai ya ce hadafa amrun azimun to yau fa alamar ya faru mai girman gaskiya hankali a tashe sai ya bashi labari daga farko zuwa karshe to da kuma sai shiga sako riga sai ya kama hanya ya ce fada kartu ala hafsata nace gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai nace dakin na na hafsatu wace ce hafsatu yarsa fa idan ya tafi sai nan ya sami ta tana ta shirga kuka tana ta shirga kuka fa qultu sai nace mata adallaka kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ku ne qalat la adari sai ce ni ma wallahi ban sani ba kare kina abin ya azuma al'amuru al'amarin ya girma kenan tace la adari ni ma kai da ban san halin da nake ciki ba yanzu kuma da kaltu ala nabi sai kai tsaye ma na kama annabi sallallahu alaihi wasallama din yaji na same shi shi ma fa guldu na ce masa wa ana qa'imun ina tsaye bayan na gaisuwa ya ansa sai na ce masa adalakta nisa'ak ka sake matanka ne qala la sai ce a'a ban sake su ba fa kuntu Allahu akbar an kalin zai daɗi ko sai da ce Allahu akbar wato komai zai zo da sauki ke eh na ta dai rikici ne kanko to in dai baka sake baka ai komai zai zo da sauki saboda haka komai zai zo da sauki komai zai zo da sauki yawa dama babin yana magana wani je karatu a madadin wannan wani je karatu a madadin wannan wannan kuma ya kawo mana kaɗan daga cikin rikicin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa a lokacin da suka tambaye shi abin da bashi da shi ko Allah madaukakin sarki ya bashi zabi ya ce ka kira matan ka ka gaya musu in kun tana kirinal hayatar duniya wa zinataha fa ta'alaina ummati kunna wasarihu kunna sarahan jamilan wa in kuntunna turinna Allah wa rasulahu fa inna Allah adala musanati min kunna ajaran aziman saboda aka yace ba su zabi saboda sun daga masa hankali shine hankalin su sai tashi sai suka tsamani ko sakin ne ma iso kowa ta je ta kama kuka kowa ta je ta kama kuka shi wannan da aka ga masa yazo shi na farko tukun yi maganin matsalar yasa sai na bakar shi ma ya tafo shi ma ya kanna na aisha tukun na kafin nan ya je tambaye ta abinda umar ya tambaye tasa sannan suka zo suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba hankalinsa a tashe sai na umar ce na zana ne ta dogon tunani me zan yi ne tukunna in dan ja hankalinsa hankalinsa ya sanya ta can sai ta sai tuno wata magana sai ce ya rasulullahi ai yau din na wallahi da ka ga rikicin da muka yi da matata da ka tausaya mu ai kaza kaza kaza sai ce ni ma gashi nan hakan nan ne to zai sa bakin bakin magana ce ni ma gashi nan gashi nan ni ma abin da suka min kenan ce eh ni ma abin da suka min to shi ne sai kuma tun da dai bai zake ba sai kuma kowa ya koma ya je ja kunnan wato kenan tasa in ce lokaci ko to zo da ka zamu dakata nan insha Allah ta'ala ba dogon bayani akan wannan hadisin duk da cewa yana kunshe da darussa masu yawan gaske to alhamdulillah akwai mai tambaya ko mutum ya lokacin tambaya